بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما ينفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha uku watan ramadan hijira tana dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda shi ne daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya ina wannan masallaci na abdurrahman bin awon da ke unguwarin jiyar lemo a cikin garin kano inda muka saba gabatar da karatun littafin a karatun alkur'ani mai girma wanda insha allahu a a yau za mu tashi aya ta saba'in da uku a cikin sotul arab inda allah madauki sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
allah madauki sarki ya ce wa ila samuda akhahu saliha kuma mun aika wa samudawa dan uwansu annabi salih dan uwansu salih qala yace da su ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa allah ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani allah wanda yake ba shi ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku hadhihi naqatullahi wannan taguwar Allah ce lakum aya aya ce gare ku mana mu'jiza ce gare ku fazaruha ku kyale ta ta'kul fi ardillah ta ci daga cikin kasar Allah madaukin sarki wala tamassuha bi su'in kada ku shafe ni da wani abu muna wa ya'khudhukum azabun alim sai azaba mai dadi ta kama wannan shine annabi sa'a annabi salih mutanansa kuma su ne samudawa wannan samudawa su ma suna daga cikin mutane masu tsananin ƙarfi masu girman jiki duk da cewa ba su ke adawa ba amma su ma mutane da Allah ya wata halitta shi da Allah ya mai ƙarfin tsiya kuma su ake cewa ashabul hijr garuruwan suna nan garin su yana nan larabawa ne su su ma suna nan tsakanin hijaz da kuma sham ma'ana tsakanin siriya da inda ake cewa hijaz shine na aka ce hijaz a da ana nufin makka da ta'ifa da ta'if da kuma da madina to gidajen su yana nan a nan wancan har yanzu akwai alamun gidajen saboda gidaje ne za ku Allah zai kiya mana wani irin gidaje suke yi Allah ya musu baiwa sosai malaman nasaba suna cewa samudawa su ne 'ya'yan samud bin asir bin iram bin sam bin nuh saboda haka mutane ne larabawa an yi su ne kafin wa kafin annabi ibrahim alaihissalatu wassalam don haka suna nan gidajensu manzan allah sun ya taɓa wuce ta gidajensu lokacin da zai tafi yakin tabuka a shekara ta tara akan hanya ya ga gidajen wannan mutanen da su wannan mutanen da su masu da tsananin karfi da tsananin me da tsananin gwaninta ta gine-gine a lokacinsu allah sai tura musu annabi salih annabi salih din da aka tura masa mutum ne wanda yake mai daraja ya wuce daga babban gida a cikin wannan kabila ta samudawa da ya je mai ce musu kala ya ko mai ce ya ku mutane na i'budullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangiji wanda yake ba Allah ba kun ga har kullun da'awar annabawa ɗaya ce ko kamar da muke ƙarƙara maimaitawa annabi annabi nuh da ya zo mai ce me qala ya qawmi ibudullah malakum min ilahin ghairu annabi hud shi ma da ya zo ce qala ya qawmi ibudullah malakum min ilahin ghairu ga shi ma wannan annabi salih shi ma abin da zai faɗa kenan shi yasa dukkanin annabawa Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba wani annabi da muka aiko gabaninka ba ce mun ya masa wahayi cewa abota mun Allah ni kadai ba da wani abokin tarayya dan haka wannan annabi da yazo ya waiwa mutanen sa wa'azi sai mutanen sa suka ce ba za su imani da shi ba sai ya kawo musu wata mu'jiza wani abu na ban mamaki wanda zai sa sallama su imani da shi ya suka ce garin nan namu akwai duwatsu amma ga wani dutse can a gefe abin da muke so wannan dutsen ya haihu inda ba dutse ya haihu amma yanzu kai abin da muke so don mu kure ka in kai mana kuma za mu yi imani so muke dutsen nan ya ciki yanzu ya haihu kuma in ya tashi haihuwa ya haifi taguwa taguwan nan kuma mai ciki tana za ku da ita ma taguwar ta haihu idan kai haka za mu yi imani kun ga abin da suka nema ko annabi salih yace to idan fa ba ku yi imani ba Allah ya zo muku da wannan ayar ya zo muku da wannan mu'jiza to fa azaba ce za ta biyo baya suka ce eh sun yadda da ka dutse ya yi shi ya haihu ya haifi taguwa katuwar taguwa da ciki taguwa kuma ta tafi tana naƙuda ce ta haifi ɗa ga taguwa ga ɗanta saboda haka katuwar taguwa ce yasa sai aka baka sharadi annabi salih sai ce wannan taguwar za ku raba ranakun ɗibar ruwa da ita ranakun shan ruwa in ta zo ta sha ruwa yau ku kuma gobe ku sha ruwa saboda girman taguwar da Allah madaukakin sarki fito da ita ita kanta tana zuwa ta sha ruwa a rana guda rana ta biyu kuma su kuma su je su ɗebi ruwa su sha ma'ana ruwan garin rijiyoyi ne ga suna abu da dago take zuwa da shasha sun mutu je sha ragowa wannan shine abin da Allah ya jarraba su da shi ga ta gora mutum su da ita katuwa wanda sun zo sun tatse ta nonon ta gaba da yana isa mutanen garin to sai annabi salih ya ce da su to gashi radi wannan taguwar Allah ce gashi Allah ya fito da ita wanzaruha ta akulu fi ardillah ku kyale ta ta ci a cikin kasar Allah madaukakin sarki wala tamassuha bi su'in kan ku sake ku taba ta da wani abu mummuna wa ya kuma azabun alim sai azaba mai da ta kama ku daga wannan shine abin da ya same su to shin su cika wannan alƙawarin za mu ji cewa ba su cika ba in je ga taguwa aya ce mai girma kun taɓa ji labarin haka a ce dutse ya fashe ya yafi taguwa amma ga shi Allah ya fito da waɗannan mutanen saboda girmanta dole ne dabbobin garin sai ganda su dinga gudu katuwa ce ita da ɗanta ga yanzu babban abin da Allah ya jarrabe su da shi shine yau ba za su ɗibi ruwa ba a nan ranar taguwa ce ranar za su sha ne su kuma washe gari za su sha shi yasa a wasu ayoyin Allah wanda bisa yake cewa hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum jamu shirbun ma'lum wannan taguwa ce yau za ta sha ruwa ku kuma gobe ku sha ruwa Allah ya cewa wa nabiyuhum annal ma'a qismatun bainahum ka gaya musu cewa ruwa an raba shi gida biyu ku ku sha yau shaguwa da sha gobe to sai sun yadda da haka sai Allah ya ce واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
Allah ya ce sai annabi sare shi da su wakuru ku tuna in ja'alakum khulafa'a Allah ya sanya ku mamaya wanda kun kuka a canji suwaye ada wanda suka gabata Allah ya sanya ku kuka mamaye mulki da zama a cikin duniya bayan adawa shine Allah ya ce ijalakum khulafa'a min ba'di adin Allah ya sanya ku ne mamaya adawa ku ne kuka me kuka biyo bayan ada kuka zauna inda suke kuke mulki wa bawwaakum fil ardi Allah kuma ya zo da ku a cikin kasa tattakhizuna min suhuliha qusuran kuna daga gidaje manya manyan binaye daga inda yake tsandauri ne inda yake ba ba duwatsu ba shine inda yake mai taushi a cikin kasa ko ta kasa dama ku inda yake kasa ce akwai kuma inda yake dutse ne to inda yake ba dutse ba kuna daga gidaje ku gine manya manyan binaye shine qusur haka ce qasr shine gida wanda yake mai bene katin gida watan hitunan jibala kuma kuna sassakawa daga cikin dutse mai kuke sassakawa ku yi buyutan kuna yin gidaje mana saboda ci gaba da suka samu a nan lokacin akwai gidajen da suka yi akan tsandaurin ƙasa don dagariyar ƙasa benaye da suka yi sannan kuma suka tafi cikin duwatsu dutse za a dinga sassaka dutse ana sassaka dutse ake gida kun ga suna da kayan aiki a lokacin ko isa na gaya muku technology da ake aka ba su a wancan lokacin mu ba ba mu ba ayan da cikin suratul an'am tana bayyana mana haka cewa a alam yarakum ahlakna min qabli min qarni makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum mun ba su dama a ƙasa mun ba su daman ilimi da sarrafa ƙasa da sarrafa duniya irin abin da kuma ba kuma Allah ya ce wa arsalna sama alaihim bitarara muka saki sama ta dinga zubar da ruwa lokacin ba matsalar fari to waɗannan samuda sai da su waɗanda Allah ya ba su dama suna iya sassaka dutse su gida har yanzu idan ka ka je masakin din su gida gida su har yanzu gidajen suna nan za ka yi mamaki kana dan zamani da fice baki kana kallo yanzu ba idan mutum ya je dubai ina saka baki yana kallo ba ko an je dubai akwai gini a dubai na nan hawa ɗari da nawa ne hawa ɗari da nawa ah? yanzu an je an rusa world trade center ta america 120 da kuma 110 ko to ai dubai sun yi gidan da ya fi wannan sun yi wani dogon gini duk wannan leke-leken da kuke a indiya da kuke san hawa nawa bane wani tura za ku ga sun tura sun je sun zama yan kauye suna kallo kuma yanzu saudiya sun ce za su yi wanda ya fi wannan su walid bin dalal sun ce za su yi ginin da ya fi wannan to waɗannan mutanen suna yin manya-manyan gine-gine sai ka je ka ce a kai ka madain salih garuruwan biranen annabi salih zaka je kai mamakin gidajen da suke wannan gidajen da suke kidan nabi na yi akan daddagare kasa sai kuma su haukan dutse su dinga sassake dutsen su gida a cikin dutse kaga ba magana ya rushe kenan sai annabi salih ce ku tuna wannan ni'imar da Allah ya muku wa zkuru Allah Allah ku tuna ni'imomin Allah kan ku wala ta'afu kada ku yi saurin kai ku kibin kumannin Allah wala ta'asu fil ardi mufsidin kada ku barna ku yi saurin kai a cikin ƙasa mumsinin guda masu yi ɓarna. Ƙala yadda shi ƙalar mala'u?
Ƙalar mala'u lari da suka tubaru min ƙaunin lari na studriku liman amana minhu. للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا
to qala al mala'u alladhina istakbaru sai manyan manyan garin waɗanda suka girman kai min kaumi daga cikin mutanen sa suka ce lil ladina sudai waɗanda suke raurana ne a cikin garin liman amana minhum ga wanda suka imani daga cikin su ma'ana anan aya tana so ta haka ce mana cewa an samu wanda suka imani daga cikin manyan gari ba sun yi imani da suka ga wannan ayar cewa taguwa ta yi ciki ta haihu ta ta fitar da dutse ya yi yunkuri ya yi nishi ya yafi taguwa taguwa kuma ta fito da ciki ta ce ita ma ta haihu sai suka sallama suka ce sun yi imani ma'ana wasu daga cikin manyan gari kenan aka samu kuma wasu daga cikin talakawa su ma suka yi imani dama mafi yawancin mabiya annabawa za ka samu talakawa ne da aka sai aka samu a nan manyan masu kuɗi da wasu daga cikin manyan masu mulki daga cikin manyan gari sun ba da gaskiya kuma ga wasu talaka sun yi imani to waɗanda suka girman kai suka yin imani sai suka gaya wa wannan talakawa yanzu ku a ta'alamu da annas salihu musallim min rabbi yanzu shi sun shin yanzu ku kun san cewa wannan salihu din manzo ya wajen ubangijin sa Allah ne ya aiko shi qalu ne suka ce inna bima urshida bihi mu'minun mu dai daga abu da abin da aka aiko da shi aka aiko shi da shi mun yi imani mu mun yi imani da abin da aka aiko shi da shi tabbas mun tabbatar cewa shi manzo ne daga wajen ubangijin sa dan ga aya tabbatar mana da ita taguwa qala allazina istakbaru wadanda suke girman gai suka ce inna billazi amantum bi mu da abin da kuka imani da shi kafirun mun kafirci ba za mu imani ba to anan ya suka kafirci su tsaya ga haka ba za mu ji kuma munan aikin da suke yanzu su suka ce a kawo aya aka kawo aya in banda tsaurin kai irin na kafiran da yanzu kai a yanzu ne dutse ya yi nishi ya fita ruwa ba zo da maka ji tsoronta ba amma a lokacin dutsen ya yi nishi ya haifi taguwar ga taguwar sun ganta taguwar kuma ta haifi ɗa taguwar nan saboda girmanta ana bin mata rana guda ta zo ta sha ruwa wannan ruwan ya ishe ta sai jibu kuma su kuma washe gari su zoci amma me suka yi yanzu an samu wasu imani wasu kuma ba su imani ba amma waɗanda ba su imani ba su suka fi yawa me suka yi sai Allah ce ba aqarun naqa aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya salihu utina bima ta'iduna وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين
don haka fa'aƙarun naƙata sai suka soke taguwar kusan taguwa mafi yawanci dama ba yanka ta ake ba ita ma shi yake caka mata anan wuya shi ne yankanta ita wasu wuraren ana yankawa amma ita taguwa nan ake tsawo wuyan da sai a cika mata mashi sai jini ta zuba sai ta faɗi shi ne a ci an soke ta da haka sai suke mi suka je suka soke taguwar nan to Allah a wata sura ya gaya mana ya aka yi waye su waye suka ne suka soki taguwar Allah ya ce wasu mutane ne guda tara su suka je me suka yi taron dangi suka je suka suka soki taguwar Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wa la yufsidun wasu mutane ne shakiyai kangararu tantirai a garin su tara sune suke duk da cewa akwai babban tantirin daga cikin su shi ne fara zuwa yi Allah ya ce idan ba a ta ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqa sallahi wa suyaha fa kazzabu fa aqruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha wa la yakhafu ba daga shi wannan shi ya fara zuwa ya fara harbin taguwar a kafa zaka ta harbe saboda haka rago kuma suka taso suka taya shi suka soki taguwar bayan sun soki taguwar annabi salih ya zo ya ga taguwa an soke ta an kuma kashe ɗanta sai ce to tamatta obi dari kun salatu ta ayya ku jira a cikin gidajen ku kwana uku kwana uku bayan kwana uku Allah zai fito muku da azaba to wannan mutanen goyi suka ce a kwana uku kafin kwana uku bari mu je mu kashe shi shine Allah ya ce qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم dan haka sai suka ce bari mu je mu kashe shi suka tafi suka je gidansa a nan nan take Allah mu dubi ke fara sauko da duwatsu daga sama suka yi mamaki su halaka da su shine farko wanda aka fara halaka wannan mutum tare da sai kuma su waɗannan yanzu zamu ji Allah mai musu ragowar mutanen gari wanda suka taimaka aka yi mai suka yadda cewa a zuwa halaka mai wannan taguwar saboda sun bi ne gari suna cewa ya za mu yi taguwar da suka ce a halaka ta wanda anan Allah ya kawo kisa ne a ame a takaice amma a cikin sun cikin suratul hud da wata ayoyi da wasu ayoyi za mu je da Allah dinga faɗa ya akai ya akai mana bayani illa billah akan labarin yadda suke da taguwar amma dai anan Allah ya babu abu da kullu cewa me suka yi sun soke taguwar saurin kai irin na kafiran da wanda taguwar da ta fito daga cikin dutse ai ya kamata ba ka ji sauran su amma suka taru suka je suka soke ta suka dinga dariya bal ma suka ce shi annabin Allah kansa tunda yanzu ya ce musu ku jira nan da kwana uku suka ce to kai ma bari mu je mu kashe ka wannan mutum tara Allah ya fara gamawa da su to Allah sai ya ce ni فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
Allah ya dauke sai ya ce fa akhadhatukum ar-rajfa sai girgiza mai karfi girgiza kasa mai karfi ta kama su fa asbahu fi darihim suka waye gari a cikin gidajensu jasmin matattu a tsugune ko ya tsuguna a tsugune Allah ya dauke sai zara da su wannan kun ga nan Allah sai ka magana cewa ar-rajfa ce cewa girgiza kasa ake bayan girgiza kasa sai me ya biyo sai a khaiha shine sai tsawa tsawa mai tsananin karfi ta sa kowa sai sai daskare yayin da yake wannan girgizar kasa da ta fara shine abin da ya fara shiga musu na firgici ka san aka ce girgizar kasa kasa ta dinga girgizawa haka komai dinga duk wannan gidajen da suka gina da benayen da suka rushe ba su hobi dare suka waye gari a cikin gidajen su jasamin a gurbani sun tsuguna haka Allah wanda kai shi wannan tsawar da sai ran sai fita kun san tsawa tana kashe dan adam ko yanzu idan karati karabi tsanani dan adam mutuwa zai akwai karar da kunna ka ba zai iya dauka ba sai za ku cewa karar ma goya take in ta tsanani sai mutum ya makanci a ya kurmanci in ta tsanani kuma sai mutum ya suma cewa tsawa ce mai tsanani ta sa ya suma kuma tsawa ta tsanani sai mutum ya mutu isa karshen abin da dama zai halaka dan adam tsawa ce mana ƙara ce daga sama ƙarar busa ƙaho akwai wani ƙaho da Allah ya ce akwai mala'ika yana nan ya me ya ɗauki ƙahon ya saka manzon Allah sama ya bada labarin cewa yana nan mala'ika ya saka ƙahon a bakinsa kawai jiran umarni yake a ce ya busa Allah ce wani fi khafi sur fa sai ga man fi samawati wa bil ard lokacin da za a busa ƙahon duk wanda ke cikin sama da ƙasa sai ya suma waɗannan mutane na annabi salih azabar da Allah ya musu kenan ba aka zata kuma rajifa sai tsawa ta kama su ai sai girgiza kasa ta kama su ba asbahu bi darihim jasimin sai suka waye gari a cikin gidajensu matattu a tsugune suna tsugune sun gurbana suka mutu kun ga anan Allah sai ya rajifa da amma wasu a wasu ayoyin sai ce saiha ma'ana da aka girgiza girgiza kasar kamar suna girgizawa suna ihu sai kuma tsawa ta zo dan Allah ya nuna ma cewa duk wani gida da ka gina duk karfinsa da duk a wannan lokaci guda kusan ba abin da ake yi dama girgiza dan adam kamar girgiza kasa ya akwai girgiza kasa da za a yi mai girgizawa haka akwai mai darewa kuma kasar ta dare ka yage sai kowa ya fada cikin da zakari sai ga cewa alkhas shi yake karuna fa kasafna bihi wa bidarihi al-arda sai muka kisifar da shi da shi da karmana muka yi girgiza kasa mai yagewa yana da kanwa da kasa sai kasar ta yage in ta yage za ku ji a minti biyu za ta tafiya daga nan kamar zuwa kaduna a minti biyu zai kilomita ɗari biyu da wani abu ba ƙasar da ake yi ta sakanni ake ma ba a ta minti ɗaya in aka gigi da ƙasa ta minti ɗaya ai ruwan da su halaka suna da yawa ta yan sakanni ake a ce an yi ta sakan goma sha biyar ko ta sakan ashirin amma ta ci kilomita ɗari da wani abu ma'ana in ta ci kilomita haka ta tsage ziwu ta tsage haka ba za ta tsare da abin da ke tsakanin nan sai ya shigo kaga tafiya kilomita ɗari biyu ya fi daga nan zuwa kaduna in ta yage haka duk abin da ke ciki sai ta dawo sai ta hali kuma zurfin ta zai kai haka da haka in kuka ji ana magana ceto an yi girgiza ƙasa an yi cututu ƙasa ce kawai ta tsawon girgiza haka ta girgiza amma idan aka yi mai yagewa ita ce khas wannan Allah madauki manzon Allah su ya umarci yayi roki Allah madauki saki cewa kada yi wa al'umma su haka abin da yake nufi kada yi wa al'umma su haka kada a ce duk duniya gaba da an kifar da mu amma za a samu a shugaban kun ga ai ana sai a kasashen turawa ko dama mu Allah madauki saki mana ramu nan bangaren Afirka ma ba ta bayi nan ne sai so dai aka taba yi a Egypt an taba yi a Egypt a wajen a 90s din nan an taba yi a Egypt aka samu wasu makarantu su rushe sun yi waya amma haka an yi a tafiya ana yawan yi a tafiya da wasu garuruwa kasar ta zame haka da yaƙi sai garuruwan da ke tsakanin su shigo ita koma sai ta hali ita ta yi kura ta ta shi kenan wannan garuruwan fa ba la ba labarin haka haka aka wadan karuna karun shine fa kasafna bihi wa bidari da arba da shi da gidan nasa da kudin nasa gaba da Allah ya tada su a cikin kasa wannan shine karshen mutanen annabu annabuwa annabi sare wanda yake ce samudawa kage ina karfin nasu wadancan masu karfin su ma ga yadda Allah ya mai tarwa su ko su wadannan masu karfin ga yadda Allah ya musu dan me dan mu asali wannan ba labari ba isa kace kawai wace ake ba ba mu labari cewa duk karfin wata daula yanzu da kuke gani a nan duniya su ta Allah ya musu haka su ya suka karfi yanzu a duniya yanzu ba America ba ko da Russia cikin lokaci guda Allah zai halaka da su ba su da wani abu baka da wani makami da aka ce waya suna cewa suna da bomb atomic bomb ko wanda wayan an sa zai iya tarwata duniya gaba da wanda wannan ƙarya ne ba wani bomb da zai iya tarwata duniya ƙarya ne ana dai faɗa ne ai kun ga akwai duwatsun tura gura na na Afghanistan in tura ma ba san su ba wannan inda suka je suka koya a cikin yan ayin alƙaida suka je suka koya a wajen sai zama to cewa in an je an jefa bomb a wajen baya tashi abin mamaki ka je ka ka jefa mu amma baya tashi mamdin sai dai ya haiki kamar yadda kasan cewa bindiga akwai wannan an harbe shi da bindiga ya bata bata kai mace in duniya ma suka gano shi da kin tsuntsayen da suke Europe aka gano wani tsuntsu haka harbe shi da bindiga bata kai mace ai shi ne suke samu gashin sa suke rigar da ake ce wata bullet wannan bullet pro ka sa akwai rigar da in ka sa an harbe ka zarshe shi shashin ba zai huda rigar ba da wani tsuntsu ne suka gano shi cewa in ka harbe shi da bullet bullet din ba zai huda shi kaga halitta Allah kenan ashe kenan a cikin duniyar akwai duk abin da ka tanada akwai iyakas akwai abin da zaka zo ka harba ki kita shi balma na ga muku kwanaki jirgin sama ai akwai inda baya bi a sama akwai inda inda zaka ji cakop cakop cakop inda ka san gargada haka zaka je nayi to akwai inda ma in fi gaba ɗaya shikenan sai dai a neme shi a rasa wannan halitta Allah kenan ka nuna mana ina wani wanda yake da yake ikon yayi halitta wanda ba Allah wanda ke saki ba da haka waɗannan su ne mutanen annabi salih gashi kuma ƙarshen su duk da Allah ya gaya musu cewa ku me ku tuna fa ni'imar da Allah ya muku ga adawa kuna da labarin su Allah ya lakar da su suka yi domin mu abin da ake gaya mana cewa fa ga al'ummomin da suka gabata Allah ya lakar da su mun mun wuce Allah ya mana haka Allah sai ya gaba da cewa eh fatawalla anhu annabi salih sai ya juya ita bai kyale su wa qala yace ya qum ya ku mutane na laqad ablagtukum risalata rabbi na isa muku da sakon ubangiji na wa nasahtu lakum lim ku nasiha walakin la tuhibuna nasihi amma ku mutane da ba ku san masu nasiha shi yasa wannan abin ya same ku isa ya inganta cewa manzon Allah sallama da zai ji yakin tabuka ya biyo ta wannan garin ga garin nan mutanen sun tsawa ta kama su sun mutu za a sama lokacin da ya zo yakin tabuka ya zo wajen sai mutane suka sauka sabon suka sauka suka shiga cikin gidajen nan suna kallo suna mamaki suna ɗiba ruwa sai manzo asumi shi musu a'a sai a kira wasu duk ruwan da aka ɗiba a wajen a zubar da shi duk abin da kuka yi na ruwan da abincin da kuka ɗora ku ba da gobe su cikin wanda ya ci ya ce kada ku sake wucewa ta wannan wajen face kuna kuka duk wanda zai wuce ta wannan wajen ya wuce da sauri yana kuka kada abin da don tsoron kada abin da ya samu wannan mutanen shi ma ya same shi isa manzala sama ya rufe fuskarsa da da mayafinsa ya zaburi abu hausa sai da wuce wannan wajen da haka ba a so in kaje ba zuwa yake a kallo ba sai dai ka wuce ta wajen kana kuka Allah mu dokin sarki ya ya umarci mu cewa wal siru fil ardi fanzuru kana kayfa kana aqwatul mukaddibin ku yawo a cikin duniya dan ku ga karshen waɗanda Allah waɗanda suka kare ta ayoyin Allah ya kashin su kasance ya halatta ka je wajen ka ga wanda suke wannan aikin Allah ya gama da su to ina kuma ga kai amma su ake in ka shiga wajen ba shiga za ka kana dariya ba kana annashawa ana ɗaukar hotuna a'a ka shiga wajen kana kankan da kai ga Allah kana kuka haka wuce wajen dan me dan ga cewa ga kashi waɗanda suka saba wa Allah dan haka wannan annabi ya juya yace ya qaumi daga ablatukum risalata rabbi ya ku mutane na haƙiƙa na isa muku da sakon ubangiji wa nasahtu lakum lam kun nasiha walakin la tuhibuna nasih ba ku san manzan haka shi kenan ba ku san masu jiya ga abin da ya same ku ne ya same ku Allah zai shiga kuma labarin wani annabin daban kuma yanzu sai Allah ya ce ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون
sai annabi lut annabi lut shi ma ɗaya daga cikin annabawan Allah da Allah ya tura su amin zuwa ga wata alƙarya wata alƙarya daga cikin alƙaryar ƙarfi da ake ce masa a sadum wata alƙarya da ake ce masa sadum alƙarya ce da take akwai alƙaryu akwai gidajen mutane a ciki da yawa kuma shi wannan annabi lot din dan uwa annabi ibrahim ne zamani ne suke da annabi ibrahim annabi ibrahim yana garin sa shi kuma wannan yana ina yana alƙaryar sadus ya yi imani da annabi ibrahim sannan kuma ya tafi zuwa ga wancan ƙasa annabi ibrahim yana sham shi kuma ya tafi zuwa sodom yana kiransu zuwa ga addinin allah zuwa cewa me su imani da allah su daina alfashar da suke yi wace irin alfasha suke yi shi annabi sunan salut da kuskure ne mutane su dinga cewa wani dan lutu ne a alwadi shine kalmar an gane ko da haka lut suna annabi ne don haka annabi lut ya ce wa mutanensa kuna yin wata alfasha kuna yin wani mummunan aiki ma saba kun biya min adam min alamin ba wanda ya riga ku yi irin wannan aikin daga cikin talakai daga cikin halitta Allah ba wanda ya riga ku yin wannan aiki wani aiki suke yi su annabi lut an tura shi wajen mutanensa ya ce da su kuna yin wata alfasha kuna yin wani sakon da duk duniya ba taɓa samun mutanen da suka taɓa yin wannan sakon ba kafin me suke yi innakum latatuna rijala ku kuna zai ciwo mazaji kuna saduwa da mazaji shahawatan a wajen sha'awa min dunin nisa banda mata bal bal a a antum qawmun muslimun ku mutane ne masu farna ma'ana suwa su suna sa saduwa da maza ne ba mata ba sha'awar su gaba daya maza suke sha'awa da ka mutanen garin gaba daya sun juya maza ne suke neman maza wal iyazu billah wannan shine abin da mutane wannan alƙari suke dan haka Allah ya tura musu wannan annabi ya je mi ya je musu wa'azi saboda haka wace amsa suka bashi Allah sai ce wa ma kana jawaba komai وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون to da ya je musu wannan wa'azin alhalin gari ya riga ya sha kuɗi maza sun koma suna neman ƴan uwansu maza malaman tafsiri suka ce su ma matan garin sun koma suna neman ƴan uwansu mata shine abin da yake cewa siha ma dubu kun ga wannan mummunan aikin ya tsaya da a wannan zamanin maza suna neman maza mata suna neman yan uwansu mata shi ne abin da mutanen wannan garin suke da aka kisa lokacin da suke yin wannan annabi nuhu yace haula'i annabi nuhu yace haula'i banati kunna atharu lakum ma haula'i banati in kuntum fa'idin a wata ayar ga ayana mata ku zo ku aura mana sai suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid suka ce ka san cewa ba mu bukatar wasu mata yau ba ruwanmu da mata ka san abin da muke nufi ma'ana sun juya al'amarin sun koma cewa namiji namiji yake nema mace kuma ta nemi yar wata mace wannan abin haramun mummunan alfasha ce alfasha ce mummuna wanda za mu ji hukuncin da malamai suke mata cewa hukuncin duk mutumin da aka samu yana yin liwadi ne manzo Allah sun ce a masa yace man wajadtumu ya amalu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul duk wanda aka samu yana yin aikin irin mutanen annabi lut da ku yi me ku kashe shi ku kashe wanda ake yi da shi ana dan luwadi a kashe shi kuma a kashe wanda aka samu ana yin luwadin da shi kuma luwadi muna cuta ce wanda da wahala mutum ya iya daina ta isa aka ce a kashe shi da aka isa malamai da yawa suke cewa wacce aka samu tana maɗugo da wata ita ma a kashe ta dan saboda Allah ta yi amala qaumul yulid abinda mutanen annabi suke kuma malaman tafsiri da yawa sun ce matan garin su ma a lokacin da suke su ma madugo suke mana mace ta nemi wata mace wanda wannan abin ya zuya da yawa a cikin mutane kuma babban abin da yake dashi da ba su yin aure da wuri duk mutumin da bai yi aure da wuri ba ya tsaya yana ta lissafe lissafe ya tsaya yana ta buri budace budace cewa sai yayi kaza sai yayi kaza karshe sai a jashi garin neman aiki wannan siyasa yana so ya bashi wani mukami ko ya mai da shi babban yaransa sai ya goya kuma abin da yake da shi kenan kuma karshe mutum ya kare da fitina kana saurayi za su ta yi da za su ta yi da shi ɗauki yaro su ta yi da shi wannan abu in ya fara tsuwa sai su sai su rabu da shi su samu wani bayan kuma sun zuba wasu fitina a lokacin za ku shi HIV dama HIV in safi yaduwa ta hanyar luwaɗi da kuma ta hanyar maɗugo shi kenan wanda aka aka yi aka yi haka da shi shi kenan an zuba masa cuta sai ya kare duk abin da ya samu ina saurayi din duk ya kare a wajen magani karshe ya zamu ya kanjame ya kanjame ya motse ya je kuma ya mutu kuma ji an fushin Allah madaukakin sarki to shi sa me hukuncin sa Imam Abu Hanifa yake cewa za a kashe shi kuma hanyar da za a kashe shi shine a huwan tsoro katin gini a hu gini mai tsawo kamar ginin na North West ko ko sai gidan Murtala ko gidan Murtala kun wannan shine ko wani tsawo yanzu a Kano ko irin ginin sakatariya din nan nan katin gini za a hau sai a jiho mutu a jiho shi mutu saboda haka aka yi mutanen annabi za mu shahid da Allah ya halakar da su za ka duk wanda yake wannan aikin ya sani cewa haramun ne ana zuwa a kudaita wa 'yan mata a ce miki ki rabu da namiji namiji ya sai miki ciki yanzu ga abin da zaki ba wanda zai sani ke ba zaki ciki ba kuma wanda zai iya sani sai ya zamanto cewa a junan su ke neman juna wanda a makarantu da dama da gurare da dama abin ya koma mata suna neman mata 'yan uwansu domin zan Allah sai mace baye duk wanda ku kama shi yana yin irin aikin mutanen annabi lut na haka ma dugo ma ya shiga ciki dan me dan malaman tafsiri suka ce matan garin ma suka juya su ma me suke yi su ma madugo suke yi sai ya kashe shi abin mamaki sai ya ga samu cewa daga cikin agidin shi'a akwai cewa ya halatta mutum ya sadu da masu tadubura dan Allah sai kuma ya ce mal'unun mal'unun mal'unun tsinanne ne tsinanne ne tsinanne duk mutumin da yake saduwa da masu tattubura amma sai aka samu su ce ba komai mutum ya yi saduwa da masu tattubura zuwa gida shiya idan mutum yana da mata zai iya zo masa tattubura wali ya kuri ka za Allah ya tsinewa wacce kaya da Allah ya ce ne sa'ukum hasul lakum fa atuwar kakum Allah ce matan ku gonakin ku ne ku zo gonakin ku ta inda kuke su kun ga asalin dalilin saukar ayar ai mutanen madina ne suka zo suka samu mutanen maka suka zo suka samu mutanen madina suna saduwa da matansu amma me ta gaban amma me ta baya ma'ana shine matan su yi musu gogo su sadu da su ya suke ganin wannan ai ya sabawa hankali sai yahudawa suke cewa idan ma mutum ya sadu da matarsa ta haka dan zai fito yana irin kallon ruwa din nan ma'ana idan sa ya wurkile duk wanda kaga idan sa ya wurkile shine wanda a mahaifinsa ya sadu da mahaifiyarsa ta baya ma'ana ya sadu da ita ya masa gobe da ya bane sadu da ita amma ta gaban sai Allah ya ce ƙarya ne ba haka bane ya halatta mutum ya sadu da matarsa ta duk inda yake ta duk irin yanayin da yake so amma ya zama ta gaban ta naga sai aka samu a addinin Shi'a ya halatta mutum ya sadu da matarsa ta dubura wal iyad billah wanda kuma wannan kun yana shafar da cututtuka kala kala ko karuwar da za ku samu su yin wannan abu ce ba ta gama tara kuɗin amma kuma cutuka sun biyo baya saboda me saboda ba sanan Allah ya ce a sadu da mata ba ba sanan Allah ya ce shi da ma asalan dan adam shi namiji ai shi ne yake ba shi ake yi wa kisa za ku duk mutumin da suka riki wannan musamman masu harkar bal ina ƙara jidi da wannan ne saboda abin yana yawo a cikin yan bal za ku wani ya ce da buƙatuwar mota ya tsaya yana kallo ana kwale yana gefe yana kallon yara suna bal to nan farauta yake su yi sai ya same ka sai sai ma kayan bal sai ma takalmi mai tsada kusan kayan bal suna tsada ko ya ga an ce jesi ta dubu biyar ta dubu bakwai wannan ya jesin da yara suke sa kana rena ta ya ga an ce akwai dubu biyar akwai dubu bakwai a ta ma da haka ko da takalmin bal din sai a ce da dubu talatin da dubu arba'in sai ya so sai ya haɗa wa ɗan wasa kayan wasa masu tsada sai ya bashi shi kenan a hankali yana jawo shi ne masa kyauta ko kuma ya jefa shi cikin wannan tafiya saboda kun ga ballon da ake yara za su daga gidan wani da gidan wanda nan kuma sun fito da cibiyoyin su da dai su wanda mun faɗa a baya cewa a wajen yabo ne adamu kujina tun inda kulli masjid cewa haramun ne ka fito da cinyarka kai dan bal haramun ne ka fito da cinyarka duk sanda za ka yi ballon ta kama ka sa wando kiri kwata amma wannan da kuke da 'yan bal suke sa wannan da ake sa wannan da fito da cinya haramun ne cinyar namiji haramun ce daga cibiyar namiji zuwa gwiwa sa haramun ne a gani da haka wannan kayan da kuke sa na bal ku sa ku dinga bal da su haramun ne mutum ya sa wannan gajeren wanda ba a bal ba ko ma idan ne haramun ne ka sa gajeren wando ka fito za ku ga wani saurayi ne ya sun sa gajeren wando sun fito suna shan iska a bakin shagonsa sun zazzauna haramun ne haramun ne a ga cinyar to a irin wannan in sun zo ana bal din na suna ganin al'aurarsu to sai a dinga farauta daga nan kuma sai ya samu wanda ya dinga mai ya dinga lalata da shi to wannan abin ya riga ya yaya a garuruwa da dama garuruwan musulmi shi da abin take shi da yawa wannan abin ya yaya a garuruwan musulmi sai a ce maka idan kana son aiki ko kana son wani mukami za a saka ka a wannan hanya saboda an san me in suka saka ka za ka iya dinawa a iya daga shin zunuban da ba a dina shi yasa ibnu qayyim da aka tambaye shi wani laifi wani ya rubuta wasu wasiƙa ya ce ina yin wani laifi amma zan shiga daki ne kuka nadama abin da ne na kasa daina amma kuma sai na fito na ƙara zuwa ya shiga ba da alsa a littafin sa adda'u wadda ba karshe ya ce ba za ka iya daina ba laifi ne wanda aka saka mutum a ciki baya iya dainawa shi sa hukuncin sa shine ko ya kashe mutum an kama shi da haka wannan shine hukuncin dan luwadi an kama shi a kashe shi da shi da wanda ake luwadi an gane ko saboda haka mutanen annabi lut da ya je musu wa'azi suka ce kore su daga gan wa ma kana jawabu komai illa an kan amsan mutanensa gare shi ba ta kasance ba face suka ce akhrijuhum min qaryatikum hutar da su daga cikin alqarya innahum unasun su mutane ne ya tadahharun masu tsarkaka wai su ba ruwan su ba za su yi ba ka san sau da yawa aka ce tuwon kwalama ko shi ya fi daɗi ko idan yanzu aka samu mace mata adam duk kyawawa ne amma sun zama tofa su kai kowa zai zo ya fasikanci da isa sai aka samu wata mummuna ta kama kanta ita ba ta yi sai ku kowa ya dawo cewa ita wannan din da ba ta yi ita din da ya sai mun halakar da ita wai ita wai mutum ne kirki ita ya suka dinga ce musu innahum unasun yatahharun su mutane ne masu tsarkaka da haka sai kisa kisa za ga cewa duk mai yin barna wai baya so kai ka ware gefe ya maka wani abu ko mai mulki ne sai ya sarka asirin barnarsa haka wannan abu ya samu ne asali daga mutanen annabi suka ce innahum unasun yatadahharun su mutane masu tsarkaka mana suna suna neman tsarkaka ba za su irin aikin da muke ba dan haka sai mun saka su a ciki dan haka sai a ce ba za a baka aiki ba ba za a baka wani mukami ba ba za a jawo ka ba kai ma ka zama tudan lele shi in za ka yi wannan abun ba za ka yi kuma za a baka ba sai ka kore talaucin ka to ka kore talaucin ka shi ya fiye maka akan a sa ka a cikin wannan mummunan ɗabi'a dan haka Allah sai ya ce me Allah ya musu
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمدرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله فأنجيناه سيمكن إذا تدش wa halahu shi da iyalansa illa imra'atahu illa imra'atahu amma banda matarsa kanat min al-ghabirin ta kasance daga cikin wanda suke saura a cikin garin in Allah sai kawo isa a dunkule anan amma za mu zo mu bayanin ta Allah zai bayanin ta a cikin surorin nan gaba a takaice abin da ya faru shine mutanen suna wannan sai annabin Allah ya baki suka ga samari kyawawa sun zo garin sai ku aka tawo da munna a an yi an yi su bakin samari a gidan lokaci aka zo aka cika ana jira dare yayi su amka musu ashe ba san wannan samarin ba mutane bane mala'iku ne mala'iku ne suka zo su halakar da su dama kuma yadda suka biya ta wajen annabi ibrahim suka biya ta wajen annabi ibrahim suka zo suka kai shi annabi ibrahim da ganin su ya je nan da nan ya yanka dan maraki ya gasa ya kawo musu kun ga mutum mai karamci ko shine faraga ila alihi ba ja'a bi idin samin fa qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulu haka dama mutum yake mai karamci in kai bako sai ka je ka kawo masa ruwa ba ta zaka zaka sha lemu ina ruwanka zai sha ko ba zai sha wannan alamu ruwa ne za ka ci abinci ko a ce kana bukatar nama a soma nama da alamurowa ce duk wannan alamurowa ce kawai je ka kawo abincin za ka kawo abinci kisa annabi ibrahim faraga sai nan da na ya je wajen iyalansa ya je kama dan bariki ya yanka faja ilayhi faja abi ijidin hanif ya kama masa dan bariki ga sashe sai ga sun kici ba kwaci sai ga ba kwaci sun kici ba mutane bane sai suka ce ka nutsu shi ne fa'au da sabinu khifa sai fara tsoron su a ya zan kawo muku abu kuma za ku ci ba suka ce kai ba mun ba mutane bane mala'iku ne an aiko mu ne mu je mu halakar da mutanen wani sadu to nan da nan annabi ibrahim sai fara yace kana inna fi haluta yace akwai dan uwa na lutsa a ciki musulmi ne shi ba annabi ne suka ce a kan da shi zamu tsiratar da shi daga suka zo suka zo gari mutane sun zo sun taru suna cincinin do a ce bu san mala'iku bane sai suka ga annabi ka fita kai da mutanen gidanka ku fita ku bagarin a cikin daren nan ku fita ku bagarin ita mata ba gaya mata ba ta zauna a cikin gida dama me ta gaya mutane cewa yayi baki suka zauna shi kuma suka shiga suna kallon bakin shi kuma yi suna ne ya fita ya gudu shi da iyalansa suna kallon su za su iya da su ne sai mala'iku ne da haka Allah ya sa aka ɗago garin gaba ɗaya aka ɗaga garin sannan sai aka yi juya garin aka daga garin sosai sama gaba da aka aka dago garin ruwa daga sama sai aka juya su sai ruwan duwa aka zo aka kife garin gaba da in ga su an musu ne an musu kifawa shine irin wannan girgiza kasa da kasa za ta dare su ga ciki sai aka daga garin aka juya su Allah ya ce wa amtarna wa amtarna alaihim matara muke musu ruwa ruwan azaba ruwan duwatsu bayan an garin haka ake haka da shi wanzur ka dubi kaifa kana gausul mujrimin yaya karshen masu laifi ya kasance to kun ga masu luwadi yadda ake musu yasa ai malamai suka ce hukumar mai luwadi shine shi ma hauda shi sama dinnan a jeho shi hauda shi tsoro ruwan kibi a jeho shi dan haka Allah mu dauke zai yi bayani nan gaba irin yadda kissa ta kasance amma wannan shine abinda Allah ya musu aka daga garin aka daga garin aka daga garin sama sosai wasu waye suna cewa har suka dinga ganin suka fara jin tasbihin mala'iku a sama an daga su sai aka juyo su aka biyo su da me da duwa aka halaka da su duk gaba ɗayan su da matar tasa inda ita ma an bata a cikin gari amma shi an ci ya gudu za mu ji kuma Allah ya ce ma kada wanda ya wayo a cikin su da asuba Allah ya musu da suke musu haka wannan shine karshen abin da ake masu duwadi kun ga irin yadda Allah ya musu wannan mummuna azaba to shi sa duwadin da ake yi da mai duwadi da ake hanyar neman abinci a zo mai a nuna maka duniya dan ka samu abin duniya gaskiya duk mutumin da ya biyo wannan hanya ya ya jefa kansa a cikin wannan hanyar waɗannan mutanen kuma me kuma da wahala ya samu abin da yake so cuta ba zai ji shirin abin ba sai ya tsufa lokacin da mai ta kashi ta lalace kuma shi kenan sai ya watsi da shi ai kun ga ko karuwa ce ta sharafin da ta sharafin ta gama ta ta tanta karshe sai ku ta koma mai shaida ta ba ta ta kare mata kenan za ku ji bakin gidan karuwai ko bakin tasha ku karuwa tana sai da ta ba ko sai a ce maka da wannan sanda ce ta shanta ai duk garin nan baka mata amma da ta koma sai da ta ba wata ma da wani wani gari na wata karuwa tana tana tsaron tasha tana rike igiyar tasha mota ta shiga ita ta wuce amma me amma sanda take sharafinta kaga ba baka mai saboda me duk wanda yazo zai maka haka musamman yanzu da duniya ce mai cewa hala duk masu yin abu na dama da suke sun danne kuɗi amma na yanzu ba za a yi amfani da wanda ne bayan shekara biyu a yadda shi sai a janye wani a yadda shi sai a janye wani da haka ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yan uwa duk wanda zai zo a wannan ya biyo ta wannan hanyar musamman ina ƙara kira musamman ga yan uwa mata wanda suke zuwa su ruɗe su kuma abin ya shiga cikin manya-manyan mutane manya-manyan mutane suna yin wannan harkar maza da mata a zo a nuna miki cewa shi da abin da za ki kawai ki dinka fitar da sha'awar ki ba tare da kin buƙaci wani namiji ba to ƙarshe ki zo ki ƙara rayuwarki ba ki da ɗa ba ki da jika ba ki da wanda da ji abin da jikin sayin gidan gaba kuma ƙarshe dai abin da kike gudun cututtuka dama ga cututtuka yanzu sun yawa ko dan abu kaɗan za ka ji an ce yana yana haifar da cuta da haka Allah da saki ya kare mu ya kare kuma zuriyar mu ya tsayar da mu akan biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsayawa kan addini na daidai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka shirya kuma Allah ya yafe mana